الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ترى قوة الجماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da ashirin da uku hadisi na ɗari takwas da arba'in da biyar za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da hudu hadisi na ɗari takwas da arba'in da shida shafi na ɗari biyu da hamsin a cikin kitabul hajji muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya aka zamana mala yace babu fadlil hajji mawratan fil umr babu da yake magana akan wajibcin yin aikin hajji a rayuwa sau ɗaya wajibi ne kai sau ɗaya a rayuwarka sauran duk da zaka yi wannan mustahabbi ƙarin lada ne da kake ɗorawa a wato a mizaninka amma wanda ya zama wajibi shi ne sau ɗaya a rayuwa inda mutum zai zama bai da hali sai aka biya mar aikin haji daga baya sai yi kuɗi domin ka za yi Allah cewa liman istada a ilai sabila sai aka biya mar yadda ya sauke faradi kuma ba wani yawa ba idan ya yi kuɗi sai ya yi koko wancan da ya na farkon ya yi ya yi na farkon can ya yi wani ya ce wace shi ya ji amar ya ji ya sauke farillansa saboda haka idan daga baya kowane irin kuɗi ya samu in bai je ba za a zargi shi ba a musulunci ba za a zarge shi ba sai ni idan ya san daɗin zuwan ma ba sai an ce je ba zai saboda haka wannan shi ne gaba to kaga ya ce fardul hajji marratan fil umri yana magana kan wajibcin hajji sau ɗaya a rayuwa shi sa kaga annabi alaihi salatu wasallam da tsaye aikin hajji umara kuma muka ce sau hudu wanda suka yi da yawa sai irin sai ibn umar abdullahi bin umar ya yi aikin hajji sau saba'in sannan ya yi umara sau dubu saboda haka wannan shi ne tunda ka ga ita umara ba ta da lokaci a shekara in ka ga dama duk wata za ka je duk wata duk wata a shekara sau goma sha biyu kai umara misali a takaice wake to shi sa da ya samu baraga zai tafi kawai ya je umara sai ya dawo ana bi hurairah radiyallahu anhu kana خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa ya daye shi manzo kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi ya mana huduba faqala sai ya ayyuhan nas ya ku mutane kad faradallahu alaikum alhajja hakika Allah madaukakin sarki ya wajabta muku aikin haji wajibi kuma shine abin da wani ba ya daukewa wani in ba kai ba to Allah zai tambaye ka kai ma yusabu ala ja'ilihi wa yu'aqabu ala tarki idan kai za a baka lada an kai za a yi ma hukuma shine wajibi a yaran usulul fiqh to sai ce Allah ya wajabta muku alhajj wa hujju lalle umami kowa ya je aikin haji fa kana rajulun sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulullah duk shekara sai mun je duk shekara fasakata sai annabi ya yi shiru hatta kala ha talata har sai da wannan mutumin ya ƙara cewa duk shekara ya ma'aikin Allah a kullu amin ya rasulullah sau uku yana faɗa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي لو قلت نعم لوجبت da na ce eh to da wajibi ne sai kun je rike kara kuma ba za a iya ba gashi ce wala masala'atun ba kuma za ku iya ba to ya zama a yi irin wannan yanayin da yake zuwa a kullum ma maka gaba daya a ce ba mai shiga ya yi wa allazina amanu la tas'alu an asiya in tuda lakum tasquku وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبت لكم عفى الله عنها عليكم السلام ما جيب لي حديثا wanne ne to na ya muna ku fita domin ni ma akwai a gaban gashi a gaban gurin amma bari in gama nawa sai mu sai mu ga ya ta kunan ka bari ku ji abin da yake yace sun magana sannan sai yake daruri shine da uni ne sannan sai yake ku kyale ni ma taraktukum da duk abin da na bar muku duk abin da na bar muku yace ku bar da shi abin da na kawo muku na bakku da shi ke ku bar da iya wannan sai fa inna ma halaka man kana qablakum hakika wanda suke kafin ku sun halaka ne bi kasrati su'ali ta hanyar yawan tambayoyi wata irin tambaya tambayar kwakwa shi ne wata ayata ce la tasalu an an asiya in kibla lakum tasuku kada ku rika tambayar wasu abubuwa da in suka bayyana gare ku to za su cutar da ku idan annabi ya zo ya bayani to ku tsaya iya nan idan ka tsauka na wani abu wani hukuncin ya sauka to kuma wasu ba za su iya saboda haka fa inna kaga kuma tambaya da muka faɗa a nan shine tambaya mara muhimmanci mun faɗa tambaya mai muhimmanci an tambayi ibnu abbas ya kai ka tara ilimi yace bi lisanin sa'uli wa qalbin aqul da harshe ne iya tambaya tambaya ne fa'ida ce ba ko ana bukatar da irin wannan amma mara fa'ida ita ce ba a bukata yace wa qalbin aqul da kokolwa ne kiyayewa da shi ya tara ilimi yadda a wakti lafi ma'ana an biya ne da sassafa wasu a kan annabawan an biya a zafin da yake a bera kaga banu isra'il annaba uku aka turo gaba ɗaya suke ke gani an turo biyu sannan aka ƙaro riya ba wace da su ba har sai da wani ya zo da ake kira habibun najiya ya zo ya gaya musu cewa ku yarda da shi kuma suka iya da ta kai to haka shine wannan ya ce da goma alal anbiya ibn kabir yake an turo annaba sun kai arba'in da wani abu a rana ta yi sun kai ikhtilafu ala al-anbiya haka ce wannan ta'addan da ya zo kawai maganar da yi mana ba sai musu wani kare kai haka da wani jirani da shi fa idza amartukum bi shay'in annabi yake kawai ka'idar nau marjiku da wani abu da kowane irin abu ba a turi min hukudo da abu matsalaku iya iyawan duk abin da nake a yi kawai yi kanka ce ai waje yi ko fara yi inda ka tsaya to la yukallifu Allahu nafsan illa wusa haka ake dan jara idan annabi ya ce ya abu to kawai ne idan da annabi da sahabbai ne za a zamanin nan annabi ya ce ku je ku ɗauko mun gidan mutala za ta yi mu ɗauko a yi na zamu aji wallahi ba za su yi ai waje yi ba cewa za su idan muka ɗauko a ina za mu aje kawai za su je su ta kuka wa jiki idan in aka daɗe zai turo ya ce ku je zai a gaya mun cewa ga halin da ke ciki sun ce ta guda wa amma ba za su ce kaza ba tab domin umarnin zai da gaban an kuma su da aka ce masa in ya yaɗi kuma kamar an kashe kai aka zaɓa a nan ayi saboda haka ulaika ashabun nabiyyi wa hayyu walaulahu ma kana tilawa muslim walaulahu kana dalili li ahlina saban annabi duk abin da yake musulmi da shi ke shi da ai sufar da Allah yake bayarwa a cikin ayar Muhammadu Rasulullah wannan zubar suka kalle ke ta da kuma za ka gane ba mutanen banza ba wallazi na ma'ahu sai ce a shirya wa alal kufar ruha ma ubayna tarahu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma fi wujuhihim min athar sujud saboda girmamawa Allah ya ce ba iya Qur'ani wannan tilas din na ke waje shi zalika masalahum fi tawrat annabi Musa da sabon da kuma sun san da wa'annan wal injil annabi Musa da sabon da sun san da zo iya wannan ayar kawai Musa ya ta gaya masu wa ya shafa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya gaya mana ne duk abin da wai za na yi hukum an shayi bala'u da na hana ku abu kawai ku hannu duk yadda suke san abu annabi ne a cikin teku to ne bambanci da rawa yawa da'uni ma da rakabu eh kawai sai mun dawo ƙari ne da shi da kuwa ko dike kaga wannan kuma yana ƙara fito ma da ayan da ke bakara da Allah yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa li tukminu al-idda ko ne yake cewa ma da ke yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ga duk baya tabbata ta rannan mun faɗa a karatun jera ta biyu cewa shi yadda addini yake addinin musulunci in dai shi kake yi jura ga wato duk abin da ya kunta tawa sai ga an baka ko ba ne sauki da za ka samu sauki a kai in ka ga mutum ya yi kuncin da yawa to karamin sani a kai uku sai ya maka da amma ba kunci ya zo yanzu ba zai iya sallah da ya ba sai kai a zaune ba zai iya alwala ba saboda rashin lafiya ko cuta ko wani abu sai kai taimawa haka addinin musulunci ne ba kunci a cikin sa kwata kwata babu hadisi ibrahim bin husayn cewa san ne qa'iman fa illam tastari fa qa'ida fa illam tastari fa ala jin ko fa ala jin haka hadisi ya nuna cewa kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zauni in ba za ka iya ba kai a cikin gide kana kwance haka annabi alaihi salatu wasallam to haka musulunci duk wani abu da ya zo gaba sa mun biya sai a farko a aikin hajjin nan cewa mutum ya zo yana da rashin lafiya sai aliya ya ba kansa uzuri yadda da ya je ya kaka yi kuma ya yi sai a farko don a nuna ba musulunci sauki ne kaga ai an yi magana wanda janaba ta kama shi wajen ya taɓa ruwa bai yi wanka ya mutu ko sai a farkon bukari eh wanka ya mutu wasu sun ba shi fatawar cewa sai ya zuba ruwa ya zuba ya mutu annabi alaihi salatu wasalam ai fada ya mutu wannan shi ne kaga wannan hadisin yana nuni a wata wato hali da gani da yawan tambaya ta ta'alluki ba ta neman sani ba tambaya mara ma'ana yake ce ba a zuwa malaya sunan kakar firawo da kai na roba ita wannan ba tambaya ba la muhallal halina ne arab a duk kakar firawo ki ji firawo ba kawai ka rike firawo da ya ije ka ballan da kakar da wai baba baba ta ba kakar sa na roba ita yau wannan tambayoyi ne da la muhallal halina ne arab su ne tambayoyi da ba su da ma'ana kaga wanda ya rasu da ina mahaifi na yake annabi ya ɗauke kansa ya kuma tambaya annabi ya ce mahaifinka na wuta shi ke nan lafin alwa na shi ya in kin da na kuma so ka san wallahi ko baya wuta sai aka ko shi ake wannan dana ma yana tsaye Allah ya ce to wannan shi sannan hadisin ya nuni da cewa gaba daya al'umma sun haɗa kan cewa aikin hajji ba wajibi ne bane in ba a shekara sau ɗaya ba sau ɗaya yake wajen ba aikin sauran da da za ka yi wannan mustahabi na babun safarul mar'ati ma muharrami ila hajji wa gairi babu da yake magana akan tafiyar tafi da yi tafiya balaguro mun faɗa da ake nufi da a asafaru ko asafaru shine mutum wato ya gaba al'adar garin duk gurin da za ka ce na wani ake yayi tafiya shine kawai tafiya kamar yadda ne idi ya kawo a cikin abuwa ku bayani cewa idan da za a zo a ce ina wani sai a ce idan ka gobe ke yin zai unguwa ya gaba al'adar mu ko tafiya ya ya tafi unguwa amma in ya tafi kura ba ya yi tafiya to shi ne kawai abin da za ka hawa ba zanzan ko baka rike kilomita ba ka huta ko baka rike cewa ya ji bayan da rikicin bushi ba ka huta kawai a al'adar garin ina wane ya yi balaguro shi ke nan to shi ne ake magana a kan wannan ballan da za a ce hajji da za a hudu a tafiyar awa hudu da rabi ko wato abin da ya gama da haka عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi kira da yanzu da Allah tabbata a gare shi ya ce la tuzakiru almar'atu talatan illa ma abi mahrami kada mace wato ta yi tafiyar kwana uku ko yini uku ba tare da muharrami ba kada ta sake ta yi wannan tafiyar sai da muharrami kaga akwai hadisin ibn abbas da zai kara fito mana da abu saboda duk lokacin da mace ta keɓance da mutum na biyu to na ukun su zai zama shi annabi ya ce la ya kullu wanda rajulun bi imra'atin wa la tusashi ranna imra'atun shine ba Allah zai illa wa ma'aha mahram kada wani ya keɓance da wata mace sannan kada mace ta yi tafiya ba ce da muharramin da a tare da ita haka annabi ya faɗa waye muharrami shi ne wanda suratul nisa'i ta lissafo حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من السكعة وإن مسلم قوم شاهدكم حزوا قوم المسلمين وإن الزم هرمين wanda mace ba ta ta aure su ba ko za ta rage a duniya su kaɗai shi yake kira muharrami amma duk wanda za ki yi aurensa to ajinabi ne duk alaƙar kuma ka san za ka wasu ana da family a zuwa karan family sai ga ana kai abubuwa duk alaƙar in dai za a iya aure a ce uwa zai iya aure ɗan gidan wanda to ba muharrami ba ne duk da cewa zo taron bani ne an kasu in dai zai iya auren da duba ba an rabu don wasu za ga a irin wannan taron bani an zama ɗaya sai a ita wasu abubuwa yadda za ta yi da wanda ko kani ba daidai ba ne ba saboda haka ya kamata a yi ka ga ko muna ta biyu za kuma mutuwa ko cewa in dai za ki iya aurensa ba ma haka mai dubai muharrami shi ne wanda da za ku rage a duniya ku biyu to ba a wuri dan ba za ki a ruwanki ko kan ki ba in ma baka rike ayar baka tambayi ka ayar ko mahaifin ka cewa abba wanci za mu iya aure gidan mu za su iya aure gidan su yake ma a'a to muharrami yace in yace za a iya to a gidabiye ne ba muharrami ba ne da halatta kai da kai da ba ku yi tafiya daga nan zuwa kaduna da kan jiya wala dara abuja ta malam jafar allah ya masa rama ya ce yanzu wala dara direba ya ce yanzu idan ka haɗa matar ka da direba za su abuja su yi kawai ya ce idan tana jin kuzari za su ce ma kawai sai ta ce tsaya tambayar shi ya ce ya ce in ta ce tsaya ya ce in jaja sun kira ne da ba zai gane ba kawai tsaya ya tsaya su sai ta wuce wasu ta zama ai ba zai ba shi ake kamar da ake da matsalar tsaro ya ne a daji kawai ta ce tsaya ba zai tsaya ba wallahi sai dai duk abin da za ta yi ko ta zako na ce kan bambas ko kuma a tsaye a mota ba zai tsaya ba saboda haka ita shari'a duk lokacin da ta kawo ka'ida akwai hikimomi masu yawa alimahu man alimahu wa da yashahu man da yashahu kawai sai ya da abin da Allah ba da sarki da wannan sarki kamata sai ka zauna lafiya to saboda haka wannan shi ne ballantana yanzu da za ka rika ganin tabiya yara da yawa ma wasu ɗan mata suna fitewa da goyon kanki akwai wanda suke yi tafiya ba cikin baya labarin da nake samu abin ta yi mota ta yi hadari amma akwai irin cikin matan ma da ke tafiya ana zancen cewa a gidan su ba ba ta biyu shekarar ki girin da biyar da shida za ki za ki ji da ba za a tafi daga nan zuwa Naija ko Kaduna ko kaza ko kawai ki tafi. Ki ko da san iyayen ki ma ga abu da shari'a ne. Saboda haka kaga hatta wato a shari'a musulunci aikin hajji ma nan za a doka dama a babul hajji ake magana. Aikin hajji ka'ida shine abu na farko da da yake da alaka da babu. A cikin babu aikin hajji aka kawo bai halatta mace ta ɗau ƙafa ta tafi aikin hajji ba muharrami ba ko umara har sai da aka zuwa mai sauki a malikiya ta ce gidan akwai rubuka amina shi ne tawaga a mutacciya a mutacciyar tawaga ba ita da mutum ne ba to Allah ya ce mutum kuma ana yin wannan din za a ga za a tafi a sa duk da ya ce mafi yawanci ma mijin biyu za a yi mijin biyu za a yi to amma ni kamar yadda wani malamin ya ce wala cewa rufuka ake samu ta waga da wahala dai akan wasa ke a cikin rufuka da lalatacciyar za a ɗauki da malamai da mutane da yawa a tafi to shi ne sai a ɗauko a dawo sauƙi da malikiya da in ba haka ba kaga aiki ba ba za su aikin hajjin dan wata ita Allah ya hore wa ko kuma ma ya kunje ne biya mata da biya wa wajen ba mutane in ka na zuwa su ce bakin ciki yake ba inda kai ba za ka ba haka za ta fassara yi to kaga sai abu wannan tsarin ba da kiyaye a wuta amma in zan samu ni inda hali shi ma mutum zai iya wasu ta mutane musamman ya gani aiki aikin hajjin ba kaga ba hadisi ba ta kai ba zai taimaka masa ta aikin hajji sosai to wannan shi to kaga annabi ya a ƙarƙashin babu aikin hajji muka yi to kaga kamar abin da zamu koya a hadisin kamar yadda na faɗa cewa duk abin da ake kiran sa tafiya kamar yadda yake ya faɗa ko me yake da halatta wata sai tafiya ba da bahari in dai ba unguwa ba ne ba dai ake hajji ba kawai kwana ɗin ne biyu uku an fahimta da kyau ko eh na rike ka tsaya ka kaga hadisi da ya mutu zan dawo kanka sannan kuma a hadisin ya zama irin yadda musulunci yake ba wa ta kulawa musulunci ya girma madabar ya ba ta kulawa kwarai da gaske babu wani kuma addini da wata kungiya ta NGO da kungiyar haza da za ta ba wa mace kulawa da addini ya bayar wallahi babu kulawa da NGO din da da feminism feminism suke bayarwa don gani da mata suna yin haka ne don su amfani don a kalla da zuwa cikin makilai ko sabulu ko wani abu yanzu za ka ga abin da kai katon sa'ido ko da ta zama wuce rare a ake bibiyar sannan a yi katon sa'ido wata lambaci da gani wata ta buɗe bakin da shi ma ya turo bakin sa haka na ce Allah ya kiyaye kan garin kallon wannan wani ya buga wani to so da haka wai na abubuwa ne wanda kwata kwata in gari ne na musulunci musulunci ya karu wallahi wa ita ta domin wato wato tallan tsarki wannan kamar yadda na faɗa yadda turawa suka yi wa ƙasar andalus suka lalata spain haka ake so za a yi wa afirka kuma an mara an bayan nisa wallahi nisa ne saba saba andalus da duk ɗalibin ilimi ina nufi andalus sai alƙalin ya bai ji hararo sai ibn rushd al-andalusi amma yanzu da an ce andalus wannan tafi da yawa yayi za su tunano ma real madrid da barcelona su ake hararowa da wata yawa dabarun mu ba san cewa andalus kasa ce da musulunci ba yadda suka lalata turkiya suka mal'ata kyau suka zo ana kiran sallah yana ma hada sautin munkar karan turawa ya zo ya mulki turkiya aka lalata tsarin addini aka yi aka kai wa spain to yanzu kuma haka addini kaga spain da suka fito da kokolwa matasan su ba kokolwa ne suna rubuce rubuce ana amfanuwa addini da suka yi musu gazo da suke gazo da suke suka yi tunanin su kawai wannan kokolwa ta yake jefa musu waƙoƙi ta hanyar 'yan mata suka zo garin suka yi domin yake sai ga saurayi ya wuya bare ka ko waje wa budurwarsa bai yi da yi da ka suka je da karatu haka aka yawa mu ma yanzu ba ga da waƙoƙi celebrity da yan fim da yan waka duk ba shi wani mu a su za ba ba goma kuma za ba ba goma ne bai zama masifa ka san ba ka yi dabaru ba in ɗanka bai kalla a gidanka ba zai je makota ya kalla shi ne wajen shi za a ɗaya daga cikin hikimomin da nake in na ga tasha ta zo ta rashin kuɗin jiko to wani lokacin mata da yara in ka matsa sai su yi ma dabara an ba ka nan gefe kawai sai in zauna ina zaune ana fara zafa wannan shigo wata yi sai na zauna na bai yaran ana kunna gurin da yake wannan bakin kawai abin da nake kenan kun ga wannan to ba kyau in aka zuro kaza duk a tajo shi da san ba na da za a iya kulla ana zuwa gurin sai ke wannan ba kyau wallahi sai suka yi sai zan so in ba na da ba da an kunnu za su yi wannan ba kyau ya fi sauki amma ta maza tana jin wai dai ala gaba ta kada shigowa gida za ta da ta ina gaya ma wallahi akwai mutumin babban malami da ake gaya mana a garin nan haka ba ta zuke ba suna jin motar da za ta yi ba shi ke nan ba to shi sa shi irin wannan tsarin ka bi shi a hankali kai iyaye da ka nemi taimakon Allah ka tuta mu da aran su don su ba ku kyau ya ku sauki Allah ya ga zama amma abin da wahala gaskiya ne sai shi gidajen ko ina da shi a waya in ma ka toshe akwai wanda ya ce wai ya ta toshe sai na ce to waya ba yaro ko wani malami ya ce mana yaro dan yaro da yake kara bakwai ko wani alfabet ne guda ɗaya a yi danna wallahi ba taɓa ji wani a bakin ya danna da ya shiga google ko youtube ya danna kawai ɗin ɗaya ne za a danna guda uku zai ba ka pornography yara ƙanana shekara bakwai ko sun iya hotuna ne gaba da kaza duk sun san ba su yi da yaƙi ba mu ba su da yaƙi ka je ka gani yanzu ba ka ganin sakar da ake yi ana tasowa yanzu duk wanda yake so ya galla ko wani yana ta bita wani ya ne wanda na gudu ya raba masu motoci ya kaza sai nake su ne aka duba followers din su ke da mutane ne ya kaya miliyan ne kai yau ka ba da rawa ta rubin da ayo za ka samu followers a yau din nan za ka samu followers sama da miliyan ɗaya haka ake yi an gaya ma dujar din wai shi kaɗai zai tafi ai dujar da mutane ne da kuma yawa Allah ya yi to wannan shi ne hadisi na ɗari takwas da arba'in da takwas ana bi da ainihin kulli da ibn malik ibn sinan kenan wa qad kaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil bay akaran najat wa wa ne mutum ya yi yaki tare da annabi alaihi salatu wasalam ya koki goma sha biyu wannan bana lafiya mai yawa tani arba'un sami'atu hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu na ji da kulli na daga annabi sira da abin da Allah tabbata ga yi au qala ko kuma cewa ya shakka rawi yuhaddithu hunna alaihi sallallahu alaihi wasallam yana zantar da su daga annabi kira da Allah Allah tabbata a gare shi ba ajaba ni wa alanna ni yake wannan zantar da yake kalmomin da yake wada sai suka burge ni suka kayatar da ni abu na farko yake Allah ki zakira ma'atun masirata yawmin laysa ma'aha zawjuha kada matar da ta take yin tafiya tafiyar yini biyu ba tare da mijinta a tare da ita ba auzu mahrami ko maharami mun faɗi ba haramin nan kun ji na ɗaya wala soma yawmaini da wato alfitri wal adha sannan annabi ya ce haramun ne mutum ya azuma yini biyu ranar karamar sallah da babba kamar yadda ba wuce yake faɗa na uku wala salata ba'da salatayn ba'da al-asr hatta ta duba shamsu wa ba'da subhi hatta ta lu'a shamsu sannan ba a yin sallah magana ta uku bayan salloli guda biyu sallar nafila inda ya ba zawatul asbab ba zawatul asbab daban da annabi yake idan da hala a dukkan masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wannan zatu sabab zatu sabab ne wannan amma kawai dan jin dadi ka shigo masallaci a ka ke guri kai kawai kana shiga ka tashi kai sallah da kai wannan baya halatta bayan salloli bayan sallar la'asar da kuma ba da suya da da lokacin su bayan sallar asuba har sai rana ta kullu shi kuma kana da hadisi shi ma dai hadisi shi cewa wanda ya zuwa makari ya guje man cewa ya halatta bayan an kidar ya tashi ne ke yi raka'a wannan tana da hadisi shi ba amma idan mutum ya yi ba da shi a ce to bai halatta ba asira na da wato zai salatu shuru ko salatu duha na hudu wala tushaddu rihalu illa ila salatati masajida ba a kulla tafiya mutum ya kulla tafiya ta kanas kawai ya ce zai tafi wani masallaci a wani gari don yin bauta ko don yin kitabi in ba masallaci uku ba na farko masjidil haram masallaci ne alfarma wa masjidi shine masallacin maka ko wa masjidi da masallacin annabi na madina wa masjidil aqsa da masallacin qudus su kadai ne ya halatta mutum ya kulla kaya ya tafi karatu ko ya tafi ziyara wa'annan gurare amma ballantana masallacin garin ya halatta ya zoji ya kulla tafiya ya dau kaya kawai ya tafi baran ciwo a sakwato bai halatta ba ba wani masallaci da aka halatta ma in ba wa'annan masallacin ku kuma idan kai kai ne yanzu za a tambaya dalili idan kai domin annabi ya hana idan ka kulla tafiya kace kai yanzu ba za ka yi tikafi a nan ba Abuja za ka yi masallacin Abuja ya sunansa ba a nur ko nasarar lokacin ya fi masallacin mu sai masallacin da ya bani bai fi ba kawai sai ka ce ya fi saboda ana juma'a a kan to me za ba za ka jera ba ina yi da zera da zartar allo duk da yake ba wanda yake ka kulla kaya sai dai wanda limi da yake ka ka kulla kaya da ni in shiga ji ka tafi allo da yana da sai dai nan neman zakka ba a can da ko neman zakka amma ba wanda yake ka da zakka babu to kun ga maganganu guda hudu hadisi na gaba kaga nan shi ma ya kara fito mana da cewa duk abin da ake kira tafiya ya fada ciki sannan hadisin mun koyi haramcin wato rashin kai jar'antuwar yin talawuri a tadawwurul a tadawwurul mudla muke magana a kai ba mu kayyar ba haka kawai idan mu kayyar ne wannan zawatul asbab ya halatta sannan na ƙarfi shi ne halaccin yin tafiya zuwa ga wasu masallatai in ba wayannan hukum ba ana bi wa rayuwa radiyallahu anhu kan qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billah annabi yake baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira an tusafira basira da yawmin wa layla ka yi tafiyar yini daya kwana ɗaya da yini laisa ma ha hurma a tare da ita babu muharram ya halatta ba hadisi na ɗari bakwai takwas da hamsin عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول Abdullahi ɗan Abbas ya ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da ya kudu wannan rajulun jibra'a kada wani mutum ya rage kimance da wata mace wala tusafiran namra'atun illa wa ma'aha mahram kada wata mata ta saki ta yi tafiya fate tare da ita akwai muharram fakama rajulun sai wani mutum ya yi fakama ya rasu da ta sai ya ma'aikin Allah uktubitu fi gajwati kaza wa kaza ai kutiba ismi jiwa da jundi an rubuta sunana a littafi a cikin listin mayaka shine uktubitu fi gajwati kaza wa kaza an rubuta sunana cikin sunan mayaka a yaki da za a ga kaza da kaza wa qarajat wa qarajat imra'ati hajja mata ta kuma ta fita ta tafi aikin hajji قال sai annabi ya ce idhab fa hujja ma amrati eh lokacin fa aikin haka tare da matar ka ka kyale wannan yake eh ga yaki amma annabi ya ce bar yakin ka zo ka bi matar ka kaga wannan bai yana ƙara nuna ma yadda musulunci yake ƙara girma ba saboda mace ta fi dafa in ga kin killace ta wanda ga wanda yi baya kula da haƙƙin iyalin da damu ba to shine da yi buntirin jahannama ke allazi yawmal bayi da kabiyani wanda da yi tsaye da yawan ba da classical presentable one kawai ta za a gaban mota kowa ya gani ba da jini ya ta yawo da ita bai damu da ita wasu akwai masu da ta taɓa gaya mun ba na taɓa gaya mun wallahi ita take gaya mun take saboda rashin kishin mijinta ta ce ita yin da ta yi da rafi sai ta bada wani misali ta ce lokacin suna wani GRA a wannan manyan guraren ta ce akwai abokin da dama shi gidan da babu shi kowa ke yi da abokansa dan boko ne ta ce akwai ran da wallahi malam na fito daga wanka daga ni sai kaurin ke dinna ya ba mai yana fadi abokin da ya shigo zai ko wani abu yana kwanci yana kallo ne ke miƙa mata a wannan aji abin zirayen ba babba ne wai miƙa mata ba a ruwan ne ko a cikin sa ai allazi yurul ba'i da diyani Allah ya yi ka duba kai sahaba annabi alaihi salatu wassalam saboda kulawa da wato da yadda suke da da iyalin sai na Umar annabi cewa yayi kada ɗayan ya hana matar su zuwa masallaci da ya san hadisi ne duna wannan saboda shi da yake da iyalinsa sai da ya zo ya nade ya tsora da da dena fita cikin duhu wallahi ya biyo ta ta dawo gida tana ta gudu cewa an biyo ta yi yana sanin biyu lokacin sallah ya ce yau ba za ki masallaci wata ce ba zan kuma zuwa ba saboda an biyo ta amma wani za a gaba a gurin ko a cikin ta sam Allah ya yi to wannan shi sai ya ce annabi ya ce tafi ka je ka yakin hajji da iyalinka ku abin da annabi zai ce mutum kuna kallo a kai zuwa yaki ba aka daina wasu magana su uku ta bin malik muraratu bin rabi'a hilal ibn umayya ko su su uku gaba ɗayan su aka daina musu magana zai da kwana hamsin ba a kula to wannan abin da zai sa annabi zai kamar yaki ai babba ne yace ya hakura da yakin ya tafi ya matarsa iya wannan dalilin ba kawai ya isa shi sa wannan gabar da annabi ya faɗa yake zo ka tafi nan wata gabar nan gurin wasu malamai suka riga suka ce wajibi ne in ma ta za ta aikin hajji da bida banda wannan rukutar kuma maganar masu cewa wajibi ne ba tana da ƙarfi ba dan saukin da aka samu na cewa ba iskiya duk da baka rubuta amina ba ai da an kai sai dai ma za su da ruwa sannan kaga wannan hadisin yana ƙara nuna mana wata gaba cewa wato taqdimul ahammi min al-umuri al-muta'arifa idan al'amura suka zo sun haɗu da juna duk masu mahimmanci to sai a ɗau ahammu a bar muhimmi me yake nunawa cewa mutum ya tafi da iyalinsa shine ahammu an fahimta zuwa yaki kuma muhimmi a nan to duk abin da ya zo guda biyu to sai ka auna da kowanne ya fi girma haka ake yi wanne ne misali abin da ya zo yanzu maslaha ka ce kai kaɗai da maslaha mutum biyar wanne ne a hamu yanzu na mutum biyar domin kai ya zama kafira idan kai abu kai kaɗai zai ja ba amma idan kai na kai wancan kuma zai shafi mutane da yawa to shi ne a hamu wancan duk da cewa kowanne amfani ne ba za ka yi amfani da cewa ai so so ne amma san kai ya kuma da a la yuna azukum ba ta ka ce hu mul bayyana ba a ta yi bale a kai ni ba yi bale a na tambayi mata wannan hadisin kuna aiki da shi kace suna yi nace to me yasa ba kwa cewa auro wata ka zo ku zauna kace yo banda nan wai banda nan gurin ka banda nan ai Na'am. Hadisi na gaba babu ma ya kulu idan safara min safaril hajji wa gairi. Babu da yake magana akan wato abin da mutum zai ce ila safala idan ya biyo min safaril hajji daga tafiya da aikin hajji wa gairi ko wadanta ko kaduna ta je a dawowa ga abin da za ka ce na. Ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza kafara min kabri annabi ya kasance idan ya dawo daga tafiya aw hajji ko aikin hajji aw umratin ko umara yukabbiru ala kulli jarabin min al yana yin kabbara akan kowanne tudu na bankasa duk tudun da yake yi Allahu akbar ثلاثة تكبيرات زي كبر أبو داود ثم يقول زنزي لا إله إلا الله وحده لا شريك وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وانا أدعو النبي سوى لا إله إلا الله وحده ba wanda yake tsinta abota wa shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku wane mutum taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufid al-haqq za a iya cewa fa al-mulku lahu amma sai aka ce lahul mulku ana so a nuna ma position din nasa da shi kadai gaba da yi zai ce liman al-mulku yau duk wannan kama kama duk ba mulki sunansa mulki cikakke yana gurin Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi za a iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lahu to amma matsalar idan ta zuwa karshe wani zai iya cewa wa wani wa wani amma ta fara zuwa farko to an rubuta ba wani abu da zai shiga kamar kuɗi ne a rajistin mutum ya rubuta sai ya ja layi da shi kaga ya rufe kuɗin ko ba wani abu da zai shiga misali to wannan suna cewa taqdimu ma haqqu ta'khiru yufidul hasan gabato da abin da za a iya jinkirtar da shi yana nuna cewa possession din iya na wannan abin da aka mallaka wa saboda haka a mulki na Allah walau alhamdu kuma godiya ta tabbata ga Allah mun ce godiya ta tafi gida nawa kashe hudu akwai godiyar da Allah madaukakin sarki zai gode wa bawa akwai godiyar da shi yake gode wa kansa ko sannan akwai godiyar da bawa ne yake gode masa sannan akwai godiyar da bawa zai gode wa bawa gida hudu haka yi wani kai ne haka saka wa huwa ala kulli shay'in qadir wane mutum shi ne iko ne akan komai kadirun alaman ya sha kuskure iyayen ma hausa suna faɗa wannan kadirun alaman ya sha a alaman mallam ya sha ba ba daidai ba ne daidai kadirun ala kulli shay shi ne shi mai iko ne akan komai yau da wannan in ka koma a tauhidi kuma yana taimaka a wasu cikin wato ɗan sirar ba daidai ba ne shi za a ce cewa ba a so a faɗa Allah ne iko ne akan komai to sai kuma yace ayibu ayibu na bi ma'ana rabi'una ila Allah al-awwab mai koma zuwa ga Allah ko yawwa innahu awwab wanda ya koma zuwa ga Allah aibuna wato ai raji'una ila Allah muna masu dawowa zuwa ga Allah taibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna kuma bauta ga ubangijin mu halilun sannan muna gode ba sadaqa Allahu wa'ada Allah madaukakin sarki ya gaskata alkawarinsa wa nasara abda sannan ya ce mutu bawa wa hazama al-ahzaba wa'ada Allah shi kadai ya rusa rundunonin duka rundunonin shi kadai ya rusa za mu ya koya duka na da za mu ya nan abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gaba malam Muhammad ya yi a tsarin yanzu bari ya mana bayanin mutum ne bayani za ka yi ni na ma manta wannan a tsarin maka bayan akan me an gina oke adadin da aka gina ka abuwa kama sau nawa an gwasi mana bayani kimin da an gwata ka kai kayi bayani zan kama yawa
Kalau saya kata, saya tahu dia ini sebenarnya Sina da nuna dawa. Bayan sina dawa sau shida. Sannan abubuwa da sau biyar kuma za ta yi da ta da sun zamu.
amin
Akwai haka da zamanana da ta tsara ne zuwa nuna ba cewa nan adam ya kai kwancewa da aka kuɗe su daga aljanna to baya ne da cikin mulari. Ya sauko masa da ya mutu daga aljanna a daidai inda aka gina kawa ko ni sai dai na kawa ne daga nan aka ci gaba da gaba har zuwa lokacin da aka yi mubana sai ya wuce kawa ya ne bi bayan da ke na amma wannan kamar da yin tafi ya rawa ya ce akwai rauni a kan sanani wannan tattalin shi ne cewa a ne bi bayan da ke gina ya ke kawa thì nó không có gì là đại diện họ có những gì mình có thì chúng ta ta cũng chưa được là cũng chưa được đến là nó có mà nó có qua họ phải có anh bây giờ là phải chúng ta làm gì này còn giờ đây ta cái gì là ta lên cái là ta phải đi học tiếng Anh rồi ta muốn đi đi là ta mà bây giờ nên đi đến đi là đi là ta jin imani wannan ne yin da ake mana ko da ake yana da ake na sau sai shi sun bari umayya da yi bai a shekara za a yi a shekara sittin kan bayan shekara shi ma zan tsaya sannan a kayan gina da ma'amai shekara yana da ilimin makarar shekara da rubuta na a shekarar da ya kashe dulu sebanyak kita mereka banyak kita dan kita ini ada kita ada kita mereka banyak kita akhirnya kita jadi lu bertanggung berdakwah di bertanggung jadi sebagai ini ada jin kami jin jin ada di bawah jadi jadi ada ya kita dari sini Amalan jin ada orang juga mereka ya ada mereka jin jin ada berdakwah di bertanggung sama kepada yang jujur tadi itu mengenai dan cara kita sendiri yang pada diri hikmati Allah yang kita sendiri kembali dia dan kita akan tahu dulu kata kita dari kita ya kalau kita sendiri dapat dengan kita sendiri dan apa harus dan kita beri dalam beberapa wakilan kita فلكن جاولت الأمثال الجنان في ثم تزوجت بأبيها عيسى كما نزل جبائن الهجرة فنقول ذلك على ذلك الزوجة إسماعيلية shi wannan jin na karfi da da wannan sai kuma zafi shi ne wanda yake kaya to akwai zafi rusa da wani wai da ne ji da zai zai zai yi da alamata wanda na yin kare da kwari da wuce ya tabbatar da haka rancen zamani shi ne akwai a cikin karfi dalam umur orang yang sampai itu sampai akhir dunia itu makhluk sampai kita dalam dia sudah satu jadi Allah Maka itu Allah akhir dari lama di Allah membayar dalam sekian cuma seribu besarkan
Allah ya bada alheri mun gode kare da jawar Allah ya saka mu alheri ya kawo bayanan a dubbuli sannan muna da fata a cikin dangi a kula da bayan nan ko ya ka babu yayi rikice kuma kamar da rage amma gwamnati siya yake karantarwa a nan ne a ga wannan bayanan ya zama wata biya nan a abar na a to ai ke ke ke wa da ne ka ji karatu mu da wannan ne wai ba rabi yana da babban malami babban limamin ba a masallacin jira ai da na san kana nan kai za ka yi karatu gaba ɗaya to sai ka zo kai mana nasiha kuma kai mana nani ƙwarai kuwa ai duk da an riga ai ban gaji ba da duk da shi ko za ka gaya mana nani yana zuwa malam ya mana nasiha kuma ya mana sallah eh malam ya mana dan girma Allah ka baro ka ba dan ba dan mai zaba a na ai ai ai a kai maka kai yawa ai tana biya ba ta kare sai kuma a kira sallah malami Allah ya saka da kai to kuma bayan an gama an yato um ta ta gargar da ne da kurakurai zai gyara halin da zai wannan a ina wannan nauyi wannan nauyi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن إذا قوي ada kemudian kalau kalian dari si ya orang orang yang ada dalam sehingga fiha apabila dilakukan wahana dan melalui sama mungkin selama darinya beri kemarin dan juga hanya dia dan aku mau mengenai Allah yang silakan kita Kemudian Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan Kemudian cuma ada di kamar da aka sani kowa ya ce gare a wannan gidan duniya ya san labar kowa ya san labar akwai kuma lokacin da zai zo ko kuma Allah ya samar da shi a kuma lokacin da zai zo baya هل أتى على الإنسان شيء من الساعة لم يكن شيئا مذكورا وتلك المنافقة Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah musuh. Amal ini menemukan Ikhlas membangun Ibil membangun Ini karamcin da bai wata halitta ba a duniya in ba da malaiku kamar da malamai sai ka hana sannan da abin da ya shafi karamci mutane da malaiku wata ne da suka yi kamar da almuhimu kamar da nake na ba ku kowa ta Allah ya zaɓar da mu akwai manufa da hikima a samar da mu Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kita dari ilmu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kuasa ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan diwakili. Anda kuasa kamu ina mutumin dari kwarai da gaske irin kokari da malamin warin kuɗi ko da yake da matasa ba ma matasa ba hatta iyayen mu da cikin inda wani ne da yi wani da da an samu wajen ɗaya an zauna kuma zama mai zuwa da zama da ta ayi da aka haƙi a saba ƙaunar ke gaishe mai gudu da ya tuna kitabar ba a wata zama su da hukumi ma bai na hukumi ila nazarin ayyukan mutane domin da a wajen miji ko a wani waje hayaniya za ta ce amma kasancewar kayan cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala da yau komai daraja babu wani gida dukkan sabbin matsayinsa da ya kai masallaci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da dai da dukkan mutum da ke ke domin ke sauraron halin zaman da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ta kaba wannan farin ciki ne daga matasa sun wani lokuta da za su yi ƙoƙarin ya fahimta su suna da ƙwaƙon da ya rabu da Allah ya yi farka ya kuma ku yi na tsoronsa. Allah ya rike mu ta ba mu kai masa. Alhamdulillah ko za ku ba da yawa ya yi da an dace ana ce da wata rana kuma za ku zo ba mu kullum na alaiha ta ne يتقاوله في جلال الإكرام له الضباط وكل من كان يدعي مكتا مكتا عليه sannan kuma za ka koma wani waje a gaba kowa da gwagwalar da ana yi ba masa to wani tanadi ne wani tanadi kai wani tanadi kika yi وكان يكيدون كيدا kowa ya kokari da rigirgi kan koya mafi da su mafi wajen da su akwai kalawa da ba ko ita ilimin kwanci wanda ke da nan ya su kokari wannan karatu da ake ta kokari kuma da ba da ya ba da ba ta hutawa abin su kan alaƙa kan hamburtar su mai kokari wajen tsabbaka shi a rayuwar sai Allah ya yi albarka cikin rayuwar rayuwar rayuwa mai daɗi a duniya kuma ne ta Allah ya albarka da kyawun sakamako yawan rayuwar Qur'an wala zanuna illa ma asaba hakan bi sari to kamar da yake da imani na Allah ko mahani a cikin ta malamiya kisa da mun ga maka ko da yake to dan daga nan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wa malam alheri kuma wanda suka zo da su mana karatu na roƙon Allah wa ke sarki ya ainihi wa ruwa fahimta kuma aiki da abin da muke karantawa kuma suna da buƙatar addu'o'i kuma a wannan lokaci da ake ciki lallai in ba da mai kokari ba da riba za su yi buƙatar addu'a lallai mu rika fara da mu ne addu'a Allah merupakan putri dari itu Dimana kala ikhtad bisari Al-Qul al-Ikhtar min syai'amin al-Jahum al-Amrani Allah subhanahu wa ta'ala berkati Yaitu mata dunia dan akhirat Allah saya berkata ayuh Saya berkata ilmu Saya berkata ilmu Allah merupakan iman sabar Allah subhanahu wanda suka rasu Allah ya mata mu kuma ya sa mata Allah ya sa mu da imani Allah ya sa a cikin mu da kyakkyawa اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا المعلتين مستقبلا يا المعلتين مستقبلا يا المعلتين مستقبلا اللهم اغفر لي شيمتهم الله شيمتهم تداول الإنسان أن يتقي فيها وتنتقل شيء تحكي الذي في الدور الجنة اللهم اغفر لي شيمتهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك